الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi barkanmu da sake haduwa a wannan halka mai albarka a wannan halka mai albarka. Barkanmu da sake haduwa a wannan halka mai albarka a halkar da muke aikata saƙon tukuicinmu ga wasu daga cikin ‘yan uwa Uh, wanda suke mana kyauta walla alhamdu uh, yau ma dai kamar kullum muna ainihin tare da tukwicinmu ga saƙo da aka aiko mana abinda za mu tattauna a yau malam ya yi wasu maganganu uh, na farko zan fara da maganar ainihin munazara da malam ya yi cewa ya ji ana yi masa saƙo na a zo a yi munazara shi fa ya sani mu sani cewa shi fa ba bakon munazara ba ne saboda a je a tambayi 'yan shi'a a tambayi 'yan ahmadiyya a tambayi abdul-jabbar tun da yawa abdul-jabbar wani mummunan ragi wai har yau abdul-jabbar bai ƙara daga kai ba sannan a tambayi 'yan shi'a a tambayi 'yan ahmadiyya so aka rawakan lahu mutumin da ya zo ya ce maka akwai wani annabi bayan annabi Muhammadu dole kai munazara da shi ka kayar da shi saboda abin da yake faɗa ai babu shi addini mutumin da ya zo ya zagi sahabbai ai dole aka dauka Allah kai munazara da shi ka kada shi wannan ba abin damuwa bane a'a mu din ka taɓa gwadawa da mu ka kada mu to ka ida mana tun da ka kakka da wasu da yawa yanzu ka ida sauran maka matsala ɗai yanzu a gabanka ka kada yan kadiriya a yanda ka faɗa a yanda ka faɗa ka kada yan shi'a a yanda ka faɗa kaka da yan ahmadiyya a yanda ka faɗa kaka da yan kalakato a yanda ka faɗa mu kaɗai ya rage to malam ka ida cinye dagar mu da kenan a huta mu ma cinye mu kawai in ya so cinye mu ka ce wai ana ware awa takwas awa goma duk mukabala ta kai awa takwas awa goma ya ta koma fira ai ba yanda zan yi mukabala da kai in yi wani awa biyu ma ba yanda zan yi in yi mukabala da kai a samu wani awa biyu da aya da hadisi to to musaffa ce za a ɗauki awa takwas ko awa goma a'a wannan fira ce kuka yi zaka ce kun yi fira da wasu mutane amma muƙabala munazara ilmiya dan me za a ɗauki wani awa takwas awa goma amma ko awa ɗari ne ma in dai kana ganin zai ciyu falsha ta fatan mashkura duk Allah a buga da mu sannan da awar cewa wai mu maka karanta da manyan mu kake jira kai koyi da malamin malamin ka take dinin lilali mana shi malamin shi Muhammad ibn al-Arabi a Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi alƙalin da ya fara koya masa ƙin shehu tijjani wanda ya fara ɗora shi akan wannan za mu yi magana akan shi ko in ce kartagin ƴan caca da ƴan ludo kamar yadda kuka faɗe shi ku da kanku a littafin ku to wannan kartagin wanda ake jawo shi ne wanda yafi kowa ilimi a fasa amma kuma gashi kartagi ne an tabbatar gidan shi ake haɗuwa ana dara da ludo to wannan kartagin duk ilimin da ake cewa yayi bai damu ba yin munazara da yaro karami take dinin hilali lokacin da suka yi munazara duka shekarar shi nawa shi ba kowa bane da kika tijaniya ba za mu yi wannan maganar a ka faro maganar munazarar tasu ka kawo dalili ɗaya cikin dalilai kusan biyar da kake son kawowa ina so tun da gobe ka ce insha Allah kuma daman nan ne nake so ka yi magana nan ne ina baka shawara lalle gobe ka tabbata za ka yi tarkizi akan maganganun da za ka yi dan lalle gobe ne za mu fara dan shafa kan duk wani wanda yake ganin ya tara nusus tare da shi to za mu dan fara shafa kan shi mu dan fara baje masa aiki tukunna in ya so kuma sai ya san makamashi ranar da ya yarda za mu yi munazara in kuma bai yarda za mu yi munazara ba shikenan ai mutane alƙalan kansu ne in ma baka yarda ba za a yi to ai mutane alƙalan kansu ne za su iya ɗauke hukunci ko da mun amfanin munazarar ni ba na san a munazarar ka ba zan iya fidda ka daga izala ba kamar yadda ni ba za ka iya fitar da dariƙa ba dan ni ba tiƙil hilali bane ba dan zan gaya maka bambanci na da tiƙil hilali daga cikin littafin naku gobe in Allah ya kai mu ina so sai ka gama ne in rarrabke ka gabaki daya so gobe na tashi rarrabke ka zan gaya maka bambanci na ciki jinin hilali dan shi wannan dalilan shi yasa shi ya fita daga dariƙa ni kuma zan gaya ma abin da zai hana ni in fita shukran la fakhran insha Allah so amma duka ba dan wannan ba saboda ko su mutane a ƙasa da ake rikitarwa in ka zo kai magana ka ba su labari ka ba su labari muka zo muka yi magana da aya da hadisi gobe sai ka dawo ka yi ta warwarewa har yanzu ka ki barin a hukuntar da aya da hadisi ka kama fira ka ce wani ya ce wani ya ce ka bari mu hukuntar da aya da hadisi mana tunda da su ake kira zuwa ga Allah ko so ka bari mu hukuntar da aya da hadisi in yaso duk wanda zai yi hukunci zai hukunci to za mu yi munazarar wannan ne in ka yarda Allah ya saka yarda za mu yi wannan munazarar ne dan jama'a su fahimci gaskiya su ga wane ne ke hukuntar da aya da hadisi cikin hujja wane ne kuma yake hukuntar da da da ra'ayi da maganganun surutun wasu mutane har asalin shubhar ta ku duk sai na dauko inda ko kawo ta Allah yadda so wannan kenan a so da haka ina maka murna kwarai da gaske da har ka ji wannan sakon namu kuma ina fatan Allah ya sanya ka yi koyi da malamin malaminka wato Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi alƙali Kartaji Allah sa ka yi koyi da alƙali Kartaji cikin abin da za a tattauna wato ya ka yarda ka tattauna da mu duk da kana gani mun yi maka karanci ba za ka gane haka ba sai ka gwada mu tukunna ai gwada mu za ka yi da ido ba za ka gane mun ba ka dan ko maka ba amma in suna kake nema a ce ai da wani ma yayi muƙabala wannan kam to ina ga ba za ka same shi ba ba za ka same shi ba insha Allahu wannan din da kake magana ba ai da kanana ake farawa a gwada tukunna in kai buga da mu sai ka ga bayan mu kaga dole manyan mu su shigo su taya mu ko to da haka in ma manyan kake so ka isko sai ka isko amma ka fara da mu mana kana tattakawa kana tattakawa kana tattakawa ka dauka abun kaman a darajat ne na hawan bene dole ba za ka ketare na farko da na biyu ba ka ce za ka tako daga na biyar ko na shida ka yi hakuri ka taka da kan mu yan kananan da kake kallo ka yi koyi da shi wancan wancan malamin so ina roƙon Allah ubangiji ya bada dama a samu duba wannan maganan tamu wannan magana akan akan munazara kenan muna fatan Allah ya bada iko sai sai maganar ka sake dawo da maganar yaman azhar jamila wai wani wai akarwakan lawo a daina wasa da hankalin mutane mutane sun san kana sauraron karatun da muke sun sani wato idan mun ba da hujja in ka ji hujja ta yi kyau baka da abin da zaka iya rabke ta da ita sai ka zo ka nuna mutane kan baka ji ba wato wannan abun yana sa mutane sun fara shakku akan ka wallahi ba haka amana ilmiya take ba kawai mun yi magana jiya na kawo maka hadisi daga mustadrak na hakim al mustadrak kada ya rika irin karatun ka yana cewa ifadatul ahmadiyya al ifadatul ahmadiyya ake cewa duk inda ya zo da da ma'arifa a karanta shi da ma'arifan shi in ya zo munakkar a bar shi a munakkar din shi ko dan mudafun wa mudafun ilayhi amma kana rika daukar a wanda ba mudafun mudafun ilayhi ana bila shi mudafun to al mustadrak na hakim sannan na kawo maka daga kitabul asma was sifat a so so sai ka koma ka diba karatun mu na jiya kar ka ƙara cewa addu'ar yaman azhar jamila addu'ar shauki janne baka yi karatu ba baka isko wurin bacin da Allah ya sa mun taimake ka mun dan cinci da ka isko wurin ka ai ka an shi gyara mana karkare na mu muna ta guddo ma hadisan da suka maka nisan samowa malam kuma kana ta wannan so da kai karatun ka duka firan ka tattara littattafai na wane ya ce wane ya ce ka bar kitabu sunna din shi yasa ya sai mu ta zakulu ma hadisai kusa da kai a cikin kitabu sunna hujja kusa da kai amma saboda ka nisanci kitabu suna ka koma kila wa kala wanda da shi kuke tattara bayanai falsafa falsafa wani abu dai haka dubara dubara so da mu muna ta'ammuli da kitabu sunnan za mu yi ta taimaka maka abubuwan da suka ma nisa baka samu a kitabu sunna ba so za mu fuddo maka tunda kai ba su kake yi ba kana can kana ta tattara littafan kila wa kala so wannan kenan mun riga mun gama da maganar ya mana azhar jamila kana iya komawa ka ga ya aka yi sai ka kawo maganar cewa wai wani ya yi bidiyo ana yadawa yana cewa wai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kana cewa wai wai yana cewa kibla ta koma Senegal to sai ka ce baka san kowa ne ne ba na yi ma wannan magana bai kamata mai da'awa zuwa ga sunna ba ya zama kuma wai zai rika kawo hujja da maganan wani da ba a sani ba ya kamata kitabu wa sunna Allah da annabi su suke halatta su suke haramta ba wani yayi kaza ba sai a dauka a hukuntar da shi akan al'umma sannan kake cewa to wai me laifin shi ai tunda shi Ibrahim ma ya ce ya shi ma wali lawa ainul yawma ainu Muhammadin ya ce ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da irin shahar yana cewa shi ma ya zama Annabi Muhammadu in wani ya zo ya faɗi haka wai me laifin shi idan kun kore shi in kun kore kun ce shi ya bai ga Annabi ba to shi wancan da ya ce ya ga Annabi bai bambanci wato wannan aka ɗaukar Allah shi yasa nayi zaton da kai zamanin musulmi shul kazabi kai ma zaka ansa da awshi dalili irin wannan hujjar ta da ka ai in dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah zai zabe shi ya bashi annabta ko wasu suka ce to dan mi wani hujja kuma in musailama ce ya ce Allah ya zabe shi ya bashi annabta za a ce bai gaskiya ba irin wannan hujjar ce suka auna da shi suka bi shi musailama so da kamalan kai ma da ka samu zamanin musailama to kai ma da ka bi shi sa saboda barcin gama bambanci shi ibrahim ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba mahallin sabani bane mu a wajen mu ba waran tattaunawan wai an yi ko ba bane kawai an yi shehu tijani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba gurin gardama bane a wurin mu an yi kuma muna so ran da ka yarda ka fito zamu munazara sai mu tabbatar maka da an yi din duk wasu ‘yan dubarunka da za ka tattara ranar insha Allahu wallahi sai na baje su duk zan rabta ina ina kira yau dan ni tsuma nake in naji ana maganar ganin annabin nan tsuma nake saboda hujjojin da ke tare da ni na kitabu was sunna amma tun da gobe zan fara baje ka in Allah ya yarda saboda ka fara takokin da yake mun kaikai na jadi ina kira zuwa ga wannan matsala din tun daga gobe za ka sha mamaki bi iznillahi tabaraka wa ta'ala so bayan wannan a bambancin shi ne Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi wasu mutane don wata baiwar shi kamar kuma yadda yake hana wasu mutane don ikon shi da adalcin shi so Allah ya keɓanci shehu tijjani da wannan matsayin kuma za mu gaya ma ƙa'idojin da malamai suke yarda in ka cika su kace ka ga annabi ana yarda ba kowane kare da doki bane zai zo ya ce ya ga annabi mai yarda a nan daidai wannan wurin zan faɗa ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko shi aka samu wani makayaci shi ma ce Allah ya aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya bashi alqur'ani ya karanta wani makayaci shi ma musulma ya ce shi ma Allah ya bashi qur'ani ya rika kawo larabcin shi yana hadawa la budda da mai irin wannan sura din tsakanin gaskiya da ƙarya zai ci tafiya amma fa ba zai yi ba dan makaryaci yayi fa wannan da wani abu na mai gaskiya kuma sai a ce da shi da mai gaskiya duk za a rushe in an yi haka har annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam za a rushe wal iyaz billah saboda da musallama ma ya taba yin da'awa har qur'anin manzo Allah ma za a rushe saboda musallama ya taba yin da'awa so da aka rauka Allah ku rika fitowa kuna faɗa mu mutane gaskiya ina faɗa muku wallahi lokacin da za a rika tsayawa ana yawo da hankalin mutane ya wuce ana ce mutane ana kira zuwa kitabu suna ma ana fakewa ana ce an ga bidiyo an ga bidiyon wani kuma abin da nake so in fahimci aka yi kalla in gaya ma gaskiya wato na aka ce za a koma sharri a aje hadisi a aje aya a koma kawai sharri za a rikawa mutane wasu ba za su fita ba domin a babu kama suna amma akwai mutumin da aka faɗa min ya fito shi ma ya ce malami ne amma asalin ba kyau wala Allah iyayen sace-sace wala Allah kila ma a gurin wani irin wannan abubuwa ajali ya iske da sauransu so ba a tonawa ba da sharri ake yanzu in muka ce za mu rika da'awa da irin wannan abubuwan akwai mutanen da muna tarihinsu muna da rakwadinsu a hannu in muka ce za mu buɗe wannan asirin mutane da yawa zai tono Allah ya lullube a bari a kira zuwa ga kitabu wa sunna da aya da hadisi a daina wa jama'a sharri in kai ka ce za ka yi aiki za ka rika da'awa da ɓata sunan wasu mu ma in muka ce za mu buɗe ɓata sunan wasu da hujja da komi wani zai ji kunya ma wallahi wani in muka tona mai asiri ba zai kara wa'azi ba so a daina damuwa da wannan a kirawo kitabu wa sunna a daina sharri a karamar kalla na gaya maka ba a taɓa kare addinin annabi muhammadu da yi ma wani sharri ba shi ya sanya ni ka gani nan duk wannan hayaniyar da ake mutane da yawa suna kira na suna gaya mai irin ta'asa da su malam ibnu taymiya suka tafka Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi su malam ibnu qayyim da abubuwan da suka yi da malaman kunnan su an Muhammad bin Abdul Wahhab da sauransu wallahi ba zan taba su ba ban ga dalili ba ibnu taymiya ya taba ni ne tilka ummatan karkalat ya wuce abin da yayi zai je ya samu ba yanda zan tono kasusuwan ibnu taymiya bayan wucewar shi da shekara kusan 700 ko 800 in zo ina zagin shi a nan me riba ta ba buƙatar haka ni abin da na dogara da shi ka san abu guda biyu a munazara makamin mara gaskiya ne zagi da ƙarya awa wani ƙarya don a samu hujja makamin wanda ba da hujja ne a zagi wani makamin wanda hujja shi ta kare ne dan Allah da aya tare da ni da hadisi tare da ni kuma zan koma ina tono ƙasusuwan mutane ina zagi to me ya riba ta haba ba ni da hujja kenan da ɗaya kenan na biyu na kuma ina ɗauko cewa wai na gani a bidiyo na ji a murya zan kunna muku a kaset za ku ji kaza haba haba to kasar din aya sai a cikin kasar din ko hadisin manzo Allah kai mai kira da hadisu a kitabu sunna ko za a koma da danna kasar din mutane da kaji a bidiyo majhulul hal wanda ko hadisi fa malaman hadisi sun tabbatar duk silsilar duk isnadin da aka samu an boye sunan wani to wannan hadisin da'ifi ne dan wani dan ya ka boye sunan shi waye shi ba a san shi ba an yi riwaya daga wanda ba a san shi ya zama da'ifi wai a zamanin alƙurunul mufaddala fa kenan balle a wannan lalataccen zamanin da mutum saboda naira dubu ɗaya dubu biyu miliyan ɗaya miliyan biyu zai iya sayar da addinin shi kuma shine zaka zo ka rika danna mana kasa kana cewa wani ya ce ka kawo mana aya da hadisi da awa ake yi da kitabu sunna ba da shuhuru ba so in muka ce zamu koma amma in kana ganin a ajiye kitabu sunnan a koma to nan asirin mutane mu fara ɗauko tarihi ba damuwa bane wannan shi ma muna da shi kuma ka taɓa faɗa ka ce shi fa zagi shi fa zagi ba koya mutum ake ba dan yaro ma a bayan uwa shi ya san in kamar da uwa ya rama so da haka ku tsara kamar da kace ba koyawa ke ba so duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu an sanya mu a tarbiyyar da ba ma zagi ba ma ki kuma wallahi kaga duk wannan munazarin da muke da kai la qaddar Allah yau din nan amu waya a ce ka mutu gobe zan ma addu'a ba zan ƙara tona wani masawi din ka ba na wuce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim duk mutumin da ya mutu ku ambaci abin da yana alkhairi abin da ya mara kyau ku ja bakin ku ku shiru ko da yana da shi ku bar shi da Allah yau in aka ce min ka mutu na tashi da magana ka sai dai in ce Allah ya ji kan aboki na malam Asadu Sunna kaga wallahi kai Allah ji kan shi Allah ya abin da yana na riga na wuce wurin bin da zai kara hadari da wani dauko shafin ka in ce kai kaza kai kaza amma kana da rai kana da awar ilimi to tunda ilimin nan ba na gidanku bane kadai kuma ba alƙawari ake wuce a gidanku kadai ne suke da shi to sha Allahu za ka faɗi za mu faɗa ban ce dole sai ka yadda ba jama'a sai su yi hukunci a wannan kenan sai magana ta biyu da kai wai har wa yau wai wani ya zo wai ka san shi ka ce wai wai yana cewa wai wai a daina roƙon Allah a rika roƙon shehu wai in ya ga mutum yana roƙon Allah sai rika mamaki yana cewa wallahi da shehu ka roƙa ma zuwa biya ka ta biya kace in ji wani haba ya atba'u dalil ya ataba addalil karin karin yi irin naka na bannan larabci ya ataba addalil ai ba haka ya kamata ba ataba addalil ba haka ya kamata ku rika yi ba ai kitabu sunna ba ka rika dauko ta in ji wani ya ce kaza kuma sai ka hukunta al'umman musulmi ga baki daya wanda ta kiyi dinin hilalin da kai shi ya faɗa dariƙan nan da kake son tabawa dariƙa ce ta mutum biyu dariƙan malamai dariƙar madaukakan mutane masu daraja ba hamajil hamaji da jahilai ba so wannan dai ya kamata da Allah adiba irin wannan barna a yi ƙoƙarin dakatar da ita gafata malam sai maganan cewa za ka kawo gobe daga cikin littafin al'ifarish al'ahmadiyya wai inda shehu tijjani ya ce wai mu fa ko ƙanshin musulunci ma ba mu shaƙa ba ahalan wasu ahalan marhaba muna jira muna jira a kawo mana daman irin wannan karatun ina jin daɗin shi so dan kun daɗe kuna cewa mugun abu ne a cikin ɗariƙar tijjaniya da tattafanta so yanzu lokaci yayi da za a fito a wa mutane gaskiya a gaya mutane gaskiya ku fuddo muku abu duka duk abin da kuke ambace shi da mugun abu mun gane ka shiga diwani ka bincika wai an koya wa yara zagin annabi duk Allah littattafan shi aka samu ba abin da ka samu sai walam aqahu ghayral mustafa lastu taliyan siwa zikrihi sai halid dinu ghayral zikri was sunnati allati alil mustafa sa hal fatilka dawa'i sai fa in tasalu ba fa in kunta hadal wurdina ni muhammad na aqulu na awul dil layl safa'i fa man wurdi illa zikrillahi wa da'u tusalli al muqtari khayri wara'i da duk irin wannan shi ka sassamu ka tafi muniyatul muriri sai magana akan cewa ba a bauta wa Allah da wasa da kiɗa duk shi ka samu a cikin littattafan ka tafi littattafan Sheikh Sharif Ibrahim Sale ka samu cewa duk wannan shegantakar da wasu yan iska suke da sunan ɗariƙa ba ta littattafan Sheikh Sharif Sale ashe ya tabbata abin da ake yaɗa wa duniya cewa wai wai littattafan ɗariƙa suke da sharri ƙarya ce ko to muna jiran ifadatul ahmadiyya din ko in ce ifadatul ahmadiyya Allah ya kai mu gobe ka kawo zan ma ƙara maka da wasu littattafan da ya kamata ka riƙa bi ka kawo dan har yanzu baka shiga jahilul ma'ani ba ai girgam din akwai sauran aiki a gabanka akwai sirri magu duk har yanzu ko da yake dama su jahil ma'ani na su professors ne sai ba yan abajidiyyan larabci ba wanda da kare ke karantawa wai dazu dazu a cikin ana so a kawo maka baiti na murya ka kawo ka rasa yadda za ka yi da shi wa man yujalis mughida shaykh halak wa dalla fi mahamiha wa fi halak ka rasa me yake ma daɗi wa dalla fi mahamihi wa fi halak sannan ya bata fi mahamihi wato a shi ana iya cewa abu maham wato wa fi halak da cikin duhu haba karwa kallah ai mahamiha jam'i ne na mahamahu al-mahamahu shi kuma sannan da kake waiwa zalla fi mahamihi ai mahamiha mamnu'un min as-sarfi ne akramakallah yau dole dai in rika tabawa dan barnan na kasa dauriya wallahi na kasa yanzu har a cikin littafin naka na hilali din ka zo kana karanta wai wai azikatu fas a cike take wa hiya dayyikatun fi zalika zamani lokacin wancan a wannan lokacin da zamu tafi gurin yayi cunkoso saboda ana taro wa hatta bi hadha zamani har dai lokacin wannan da muka zo ba mu samu muka je ba walam nasadi haba akarwa kallah ka je ka gyara wannan littafin malamin ku ne bana baka darasi a ciki ba amma dai abin da ka karanto wannan wannan jumlolin wallahi akwai banna rututu a ciki da ka san abin da baka karanta to ma inda ka karanta ba kuma yana dauke maka hankali kamar yadda kake cewa wai ana dauke muku hankali da larabci ne dole ne a riga saboda zan kawo maka zancen malamin ka Allah sanya gobe kar in manta malamin ka Ibn Taymiyyah ya ce duk mutumin da bai iya larabci ba in yazo ya ce maka za zai maka karatu na addini ka ce ƙarya yake dan ba abin da zai gane bai iya larabci ba in bai iya larabci ba abin da zai gane zan ga maka shi a ittiba'u siratal mustaqim na shi malam ibnu taymiya Allah ya rahmshe shi sannan ka zo a cikin littafin malamin naka sai kake cewa wai wai falam tahfa falam takhaf hali falam takhaf hali haba akramaka Allah sai ka rasa ya za ka fassara shi a littafin malamin ka to falam takhfa ne ba falam takhaf bane falam takhfa hali alaihi ba falam ta kabari ba akar wa kalla ko da ke lita oke ashe lita malamin ku ne bai kamata in samu ku ba ke bari in barka ku yi ta rigima daman jiya dai na faɗa na shi Allah zai wahalshe ka dan duniya ne ya iya larabci eh dan duniya ne sai sai inda kake wai ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu haba akar wa kalla haba akar wa kalla haba akar wa kalla wallahi ka fara kure ne na dade ina ma kawai shi a larabcin nan na dade na dade na ga baka da alamar zaka gyara malam da baka da alamar da Allah ka gyara mutumin da bai larabci ba zai iya fa addini ba karau kallah suna da alaka jiya na faɗa ma akwai alaka tsakanin hatta aqida ma da larabci dan in ka fe ballan nan to shirman da zaka yi har ayar qur'ani sai ka kawo matsala a cikin ta inna annallaha bari'un min mushrikina saboda jahilcin larabci yanzu in ka karanta wa rasulihi kuma shi kenan sai a ja baki ayi shiru dan ka ama gyaran larabci kace kana rikin rigima gyara aqida ana maka rigima gyara larabci shi kenan sai a kyale ka malam ba zai yi ba wallahi abin ne ya fara kani iya wuya ji nake kamar in zo in gaya maka in koya maka dai arabiyan nan duk da ka ce ka koya a hannun larabawa to wallahi koyan ka bai amfani wannan alaman ko kan ne baya ja ko menene Allah ne masani wannan kenan maganan kawo littattafan shehu da gashi kuma zaka kawo sautin shehu wai zaka kunna aji ko da yake ban tabbata in murya shi bane sannan za mu watsa wa duniya ta ji amma ba in murya shi ne akwai matsala zan baka shawara daga nan zuwa gobe ka samu ka tabbata dan kar ka ajiye mutane kuma zato ka zo ka sanya kai ma malamin ka kasa gane mai muryar kai da ka zo da hujja balle mai saurare za ka jefa mutane cikin shubha ka tabbatar shi din ne ko ba shi bane tukunna dan kar ka kawo mana shirme malam kaman kai a zai yi hujja da wanda bai sani ba rajaman birgabi kenan to dan Allah shawaran da zan baka ka tabbata shi din ne ko ba shi bane za mu kara ma littafai bayan al-ifadatul ahmadiyya insha Allah muna jiran ka gobe fa'ahalan wa sahalan wa marhaba sai ka ce wai kuma haka wai in an zo ana wa mutane wa'azi akan ɗariƙa wai wasu da wata hujja hujjarsa ɗaya kawai inna wajanna abana ala ummatin wai amma ba wanne wani haushi bane wallahi ko ban dariya ko ban mamaki wai ka ce sai mun daddatsi mun kawo mutum aya da hadisi tun da ka fara aya na ka kawo da hadisi wanda suka ce ka da rika tijaniya ko aka ce ba a ganin annabi tun da ka fara wannan surutun aya nawa ka kawo wanda ta ce kar a yi ɗariƙar tijjaniya ko hadisi aya nawa ka kawo wanda ta ce ba a ganin annabi alaihi salatu wassalam ko hadisi ni har wata shubuwa da kake ta yin ƙoƙarin kawowa Allah ya haɗa mu gobe akan maganar ganin annabin da ka shiga babin abinda aka rubuta ta ƙiyar hilali din wannan aka fitar da shi ai ya fita dalilin da yasa da aka rubuta shi ya rubu zan gaya ma gurin gobe zan karanto ma daga littafin dan bana so in raba aikin ya zama biyu amma dai ina so in Allah ya yarda gobe akwai abin da kuke ta faɗa ai in dai ganin annabi yana yiwa sahabbai su gashi wallahi har sahabin da ya ga annabi ra'ayan aini sai na kawo maka gobe in Allah yarda sahabin da ya ga annabi bayan yayi wafati kuma ya gaya ma duniya ya ga annabi kuma babu shaydanin da ya mai gardama dama malamai ba za su yi gardama wannan ba dama duk wanda kaji shaydani ne ke to shaydanin wancan zamanin ma da ke da ilimin su ba su wa sahabin gardama ba za mu kawo maka sahabin gobe Allah ya hada mu a halakar gobe Allah ya ba mu iko bi jahi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar a ƙara cewa sahabbai ba su ce sun ga annabi ba zan kawo maka sahabin zan kawo maka sahabin sannan kuma ina so dan Allah gobe ka ka warware wannan matsalar ka yi dogon bayani a kanta ni ma dan ka ban dama ta yi ilo gaba ni ma karatu na zai iya wuce halka ɗaya saboda ina jin daɗin a soso mun wannan in samu in da rarrabke sauran masu da'awar dan karatu karatu irin wata da'awar zuwa ga wata sunna sunna karya da suke ta kiran mutane zuwa gare ta yawwa sai a maganar jauhara da taimama wai wai ai saboda jauhara wai saboda mugu mugun karfinta saboda kintin mewan menene da wasu kalmomin kan na asha na alfasha wai ta fi sallah ai mun yi wannan maganar wai saboda wai abin da ya min daɗi kawai abin da ya sa zan maimaita maka cewar da kai wato ita jauhara da da saboda ta fi sallah amma ba su suka ce ta fi sallah ba ai shikenan to kuma kake so kai ne kake ta musalla dan kana kin mu amma ka bincika kai da kanka ka tabbatar ka ce amma ba su suka ce ta ta musalla ba lazumin abun muka kalla okay to a fahimta ka ne amma dai ai baka isko inda muka ce ta musalla ba ko to shikenan ba wani sauran raddi da zan yi wani bayani akan kama amma tunda ka tabbatar cewa ba mu muka ce ta musalla ba kai ne kaga ya kamata ka ce mun ce ta musalla wannan ai mai hankali sai dauka ya hukunci mu ba mu ce ba kai kuma ka ce mun ce ta musalla mai hankali kawai sai hukunci da bakin ka ka faɗa kake ba mu ce ta musalla ba sai ka kawo wata shubuha wai za ka kawo littafi gobe na yan ɗarika kadiriya ne wai annabi sallallahu alaihi wa sallama wai suna cewa wai duka rikunan annabi ne yake badawa to me ya sanya bai ba su iri ɗaya ba ɗaya kenan sannan kuma me ya sanya kuma tunda annabi ne yake ba su suke gardama kaga wannan akwai matsala kan kan da ma Allah ka raba mu da jahilci da bakin jahilci da fari duk Allah raba mu da shi dan duk ba mai kyau Allah ka ba mu ilimi mai amfani wannan magana ta bani mamaki amma ka je ka ɗauko a targhib wa tarhib na al-Imam al-Munzari ka kalli wasu hadisai da ya rika kawowa sahabbai ne daban-daban wannan sai zo ce ya Rasulullahi ka yi mun wasiya wasiya abinda annabi zai gaya ma wannan daban da wanda zai gaya ma wancan ai ya kamata da irin wannan wawan tunanin naka to wani shi ma ya fito ce to dan me annabi ya sun tambayi annabi musu wasiya bai bai musu wasiya iri ɗaya ba sai cancanza musu a ciki akwai hadisin da ya samo daga Abi Zarri yace ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ausini sai ce wai usika sai ce alayka bi taqwallahi fa innahu ra'asul amri kullihi na hore ka dai sharatu laka mun wasiya sai ce na hore ka da tsoron Allah dan tsoron Allah shine kolkolor kowane al'amari kaji wannan da wani mutum shi kuma yazo a hadisin a da aka samo daga ummu anasin ita kuma da kanta tazo shi ma na cikin a targibar tarhib da tazo ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya mata nasiha ita kuma sai ce mata yayi ahdiri ko ihdiril ma'asi ki kaura cewa dukkan zunubai fa innaha afdalul hijrati kaji ita kuma abin da aka ce mata ta kaura cewa wanda an ce ji tsoron Allah ita ma da sai ce ai da man na riga na ga maganar wasiyar nan kawai ki je ki ji tsoron Allah shikenan a sai ce ki kaura ce ma zunubai dan shine mafificiyan hijira a kaura cewa zunubai shine hijira mafi mafificiya sannan wa hafizi alal fara'idi sai kara mace ce sannan ki kiyaye farillanki fa innaha afdalul jihadi dan ba jihadin da ya kai ka tsaya ka kula da farillanka sannan ce wa akthiri min zikrillahi fa innaki la tatina Allah bi shay'in ahabba ilayhi min kathrati dhikrihi sannan ki yawaita ambata Allah dan ba za ki zo wa Allah da wata ibada da ta kai darajar zikiri ba kaji ita kuma abin da ga mata wani kuma ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma hadisin sa ibn abi waqas wani ya zo ya tambayi manzo Allah yace ya rasulullahi kai mun wasiya shi ko bari mu ji shi ma zai ce masa ka ji tsoron Allah ko ko zai ce ka guji ma'asi shi kuma sai muka ji annabi ya ce masa alayka bil iyas mimma fi aidin nas ina yi maka wasici da ka guji abin da ke hannun mutane kar kai kwatayi akan abin da ke hannun mutane wa iyyaka wa tama ka guji kwadai fa innahu al faqrul hadir domin kwadai shine halartaccen talauci wato talauci na nan take ba wanda ake tunanin zai zo ba ya riga ya zo ne kawai kwadai to talauci ne halartacce wato wanda yake nan wasalli salata wasalli salataka wa anta muwaddi'un in za ka yi sallah ka yi sallah kamar ta mai bankwana wa iyyaka wa min wa iyyaka wa, wa ma yuqtazaru minhu sannan kar ka yarda ka yi duk abin da daga baya za a zo a kafa hanzari ya ce da Allah ayi hakuri ba daga ganne ba duk abin da in an yi shi za a dawo a bada hakuri to kar ka yi shi kaji wannan sai na ma'az bin safar a ma'az bin jabal radiyallahu anhu wata rana yayi niyyar zai bulaguro shi ma yana cikin at-targhib targhib daga imam daga shi kuma na hadisin daga Abdullah bin Amr bin As wata ran zai yi bulaguro sai ya zo ya ce ya Rasulullahi ka yi mun wasiya abinda ne ce ka bauta wa Allah wala tushrik bihi shay'an kaji shi kuma kala wasiyar da aka ba shi sannan akwai hadisin da har yanzu cikin at-targhib targhib na munzali shi kuma daga Aswad ibn Asram ya ce na zo na tambayi annabi na ce ya rasulullahi kamar nasiha sai ce tamliku ya daka ka mallaki hannunka kuntu fa ma za amliku idza lam amliki bi ce ya rasulullahi to in ban mallaki hannu me zan iya mallaka sai ce tamliku lisanaka ka mallaki harshenka sai ce fa ma za amliku idza lam amlik lisani me zan iya mallaka to in ban mallaki harshen to daman ya zan yi ai harshen dama ina mallaki shi hannuna sai annabi ya ce abin da nake nufi la tabsuq yadaka illa ila khairi karka miƙa hannunka karka shimfiɗa hannunka karka buɗe tafinka sai zuwa ga alkhairi wala ta kulbi lisanika illa ma'rufan karka faɗi wani abu da harshen ka sai abu mai kyau sannan a a al-Imam al-Haythami ya kawo cikin majmu'uz zawaid shi kuma wani sahabi ya zo tambaya annabi ya Rasulullah ta mun wasiya sai yace karka yi fushi sannan al-Imam al-Baghawi ya kawo a cikin a a Sirajus Sunna ko ya ce ya tambaye wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin na Abu Huraira Imam Bukhari ya kawo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kamu wasiya sai ce usi ka bi taqwallah wa takbir ala kulli sharfi dai zai bulaguro ya zo ya Rasulullah kamu wasiya sai cewa ina ce maka ka je kai ina maka wasiya da ka ji tsoron Allah sannan duk lokacin da kake tafiya ka hawo wani tudu kai kambara abinda nake so in kawo kana cewa wai annabi in zai bada wani abu ya kamata ya game su iri ɗaya a'a a karau kalla gashi dai abu ɗaya suka nema amma kuma ya bambanta bayanan sannan idan kuma kana cewa ya za su ga annabi kuma su dawo suna jayayya a karau kalla wannan abun da ka bari yan firamare ko yan nazarin musulunci su wannan magana amma duk wanda ya halarci ya san tarihin waka'ati jamal su sahabban ma kuma jagoran jagoran rindinar farko imamu ali ne kowa ya tabbatar ran aljanna ne da nasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi ya faɗa dayar jagorar sai da Aisha ta radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wanda ya yi itiqadin rishin a shigarta aljanna ya kashi ake yi shine dan shi'a suka haɗu ba wai ta tabbaki ba har yaki aka har an zuba jini kuma dukkan su sun an daga annabi ko dukkan su annabi ya yarda da su Allah ya yarda da su amma suka yi faɗa suna ka akara kallah a daina kawo abin da za a rika rudar da jahilai kawai dan a cimma wata manufa a rika komawa ilimi dan Allah a rika hukuntar da ilimi cikin abin da ake magana da fatan malam ya fahimci wannan magana da nake da shi yanzu sai kuma maganar ka na cewa a wai yan ɗariƙar tijjaniya wai shau tijjaniya ce idan aka je lahira ba za su je filin mahashar ba ba za a yi wane ne ba ba za a yi wane ne wato a nan ka kawo maganganu da yawa na ramanoni wala ahadun min auliyallahi kullihim yusakkinu sahabahu a aliya jannati bila a har ka kai inda yake cewa wala tattakil wa amal ko wa amal bi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullum yasallu ma fi sharadin shehu tijjani shine duk wannan ramanar ramanar ramanar ga baki daya shar'i karka aminta daga makarar ubangiji ka je ka zauna ka ce tunda an mun ramana shehu tijjani ya tabbatar duk mutumin da ya dogara kuma da maganganun da aka faɗa sai ya ki bin koyarwar qur'ani da sunna ya ki yin ayyuka sai ce to wannan tabbas zai mutu kafiri saboda haka sharadin sharadin abin nan shar da labarin jawahar mali nan dauko mun kalmar in nuna mai kare dauka ko dauko mun daidai wani ga jahar ma'ani kalimi shautu jani faɗa radiyallahu anhu akan amincewa makarar ubangiji wannan shine jahar ma'ani ina so cewa wanda zaka rika dauko ka rika dauko mana daga littafin shautu jani radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi amin ina ne buɗe ne gurin Não se dá uma de Za a yi zumi ɗin su za su yi kuma a yi zumi. Kuma da kyau.
Ah, ka tura ka ai.
Ka tura a ba ka tura ba.
سيدنا ونبينا محمد بن عليه الصلاة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Karkashiya, karkashiya.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اقضي لنا بهذا المهضي وارتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ina inda wasi- wasiyoyin shehu suke.
والحمد لله رب العالمين
Akwai wasiyoyi da wasikun shehu.
Kula ka ba hadis.
Yana da shi a nan gashi. Ya tsaya.
Wannan da tsaya ba.
Yana tafiya ku tsila shi.
To ai wajen
ba tare da na yi tarkizi ma a kan ajin pejin ba don na wannan ba nuskan da nake da shi bane ba so wannan gashi jawahirul ma'ani wanda aka buga shi a daru ar-rashad al-haditha wanda wannan bijizi biyu ne a haɗe so bai zama nuskan da nake da shi ba shi yasan ya samo shafin ya bani wahala a wannan nuska din shafi na ɗari shida da talatin da shida ga abin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi yake faɗa yana cewa wa iyyakum wa libasu hullatil amani min makarillah ina muku kashedi da sanya tufa ta amincewa makarin ubangiji fi zunubi a cikin zunubai fa innaha ainul halaki domin ka aminta da makarin ubangiji ka je kai ta aikata zunubai wannan shine tsantsar halaka wa tarkul muqata'ati ma jami'il khalqi sannan yace ina yi muku wasiya da kar ku yarda ku riƙa yin gaba da yanke a da yanke a zumunta ko da yanke mu'amala tsakanin ku da yan uwa idan ka yi gaba a shafi na talatin na ɗari shida da talatin da bakwai shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yace a abshiru ku yi bishara inna kulla man kana fi mahabbatina duk mutumin da yake son mu ila an mata alaiha har ya mutu akan wannan soyayyar yub'asu za a tashe shi min al'aminina daga cikin amintattu ala ayyi halatin kana ala ayyi ala ayyi halatin kana akan kowace hali yake amma da sharadi ma lam yalbas kullatal amani min makarillah matuƙar bai sanya tufar aminta daga makarin Ubangiji ba bai tufatu wato bai aminta daga makarin Ubangiji ba. Sannan wa kazalika kullu man akaza wirdana yub'asu min al-aminin. Haka duk mutumin da ya anshi dariƙan mu za a tashe shi cikin amintattu wa yadkhulul jannata sannan zai shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqamin ba da hisabi da uquba ba. huwa wa walidahu wa azwajuhu wa zurriyyatuhu almunfasilatu anhu kamar yadda malami ya kanta mana wannan a cikin littattafan dariqa sai ce amma a menene sharɗi shine bi sharɗil i'tiqad wa adami nafsil mahabbati wa adami al'amni min makrillahi kama qaddamna da barin sharɗi shine kar ka yarda ka amincewa makarin ubangiji kamar yadda muka ambatar so wannan a cikin wasiyoyin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu da wasiƙun shi suna da yawa ba iyaka duk inda ya faɗi bishara to sai ya ƙayyade ta da sharaɗi na cewa sharaɗi ka a aminta daga makarin Ubangiji tabaraka wa ta'ala so wannan shine abin da a sharaɗin da Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa mana lallai amma abin mamaki asadus sunna da ya kawo wannan maganar sai cewa wai wala tattakil wa amal bi hadi muhammadin wa kullum muyassarun lima fi sahifati wai yace wai wai shehu ahmad al-iyashi suka yi rijini wai yayi ta'aqqubin wannan baitin wai shi shehu tijani kawai yakan faɗa ne ko a wani alima ne kawai in kana da rika tijaniya za ka shiga aljanna wannan jahir ma'anin an rubuta shi ina ganin tun ka haifin iyashi suka rubuta amma gashi a ciki duk inda shehu tijjani ya faɗi maganan bisharar wannan zai sa sharaɗi karka aminta daga masarin ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan duka karatuttuka za su zo za mu yi ta bi dan na tanadi waɗannan hujjojin lokacin da idinin hilali duk zai kawo wannan maganganun za mu bi su a jawahir ma'ana ce kaza alhali ko kuma wani abun da dassi wani abun da ƙari wani abun da ragi kamar yadda muka faɗa mutumin da ya so ya cutar da kai sai ya ja maka ayin qur'ani ya ce Allah ce ya da zina amanu la taqrabu salata sai ya yi shiru bai ƙara wa antum su ƙara ba haka zalika ya ce maka fawailul lil musallina ya yi shiru bai ce an gina wa salatin sahun ba kamar yadda yanzu wannan ya kawo shehu tijjani ya ce wala ahadun min awliyallahi kullihim yusakkin sabahu bi a'la a'ali jannati yace wai shehu tijjani bai kawo sharaɗin komai ba wai wannan wai iyashi suka yi rijini to dan Allah yanzu ƴan uwa da haka amana ilmiya take wannan ba amana ba ce ta ilimi kar ya yiwu a ce makamin da za ka yi kira da shi zuwa ga al'umma zama ƙarya ce kar ya yiwu haka dan Allah a daina irin wannan kuma akwai tashin hankali idan aka ce malamai su za su rika ɓoye amanar ilimi suna ha'inci suna cire maganar mutum suna ɗauko wani yanki suna sanyawa so muna jiran ka akan wannan shi ma lallai ya zama wajibi a duba wannan sai ka ce to Shehu Tijjani yana cewa al'ummar waɗanda suka anshi wuridin shi za su shiga aljanna ba hisabi ba hukuma kamar yanzu gashi mun kawo jawhar ma'ani wannan abun yana tayar muku da hankali amma lokacin da mutane suke can filin hisabi suna cikin tsoro da firgici shin an gaya ma babu wasu bayan Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya fudda su daga wani kai su wani wuri ya aji babu to idan da akwai wace maka bandar almajirin shau tijani ko ba ce buɗaɗɗiya ko kai kai aiki mai kyau Allah zai sanya ka a cikin su ba sharɗi bane amma abin da ya sa shau tijani ya tattare maganar a cikin waɗanda suka bi shi saboda ya shirya a wasiyoyi ya faɗi wasiyoyi ai da shi faran da rikar tijjaniya ba suna bane ko gado aiki ne wasu ayyuka ne shan tijjani ya faɗa da wasu wasiyoyi ce duk wanda ya wannan aikin ya tafi akan wannan wasiyar lallai lallai zai tsinci kanshi a wannan to ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar waɗannan mutanen in dai sun kiyaye da a wasiyoyin shi tijjani dora su da ayyukan da ya dora su akai wanda duk ayyukan nan da Qur'ani da hadisi ne ba za su shiga ba za a musu hisabi da hukuma ba ga hadisin daman na kawo shi a karatun baya so yau ma zan sake kawo shi a wannan hadisi a al-Imam al-Haythami ya kawo shi al-Imam al-Damyati ya kawo shi sannan malamin ka Albani ya inganta hadisin an same shi daga sayyidina Abdullah bin Umar da kuma an same shi daga sayyidina Abu Huraira sannan an same shi daga Abi Malik al-Ash'ari zan kawo maka riwayan Abi Malik al-Ash'ari a Imam Ahmad ya ruwaici hadisin, Ibn Hibban ya ruwaici hadisin, Al-Hakim ya ruwaici hadisin, Al-Bagawi ya ruwaici hadisin, Ad-Dimyati ya ruwaice shi a cikin Al-Muttajir Rabiu. Haka Al-Munzari ya kawo shi a cikin At-Targhib wa Tarhib. Abu Ahmad ya kawo shi, Imam Ahmad ya kawo shi a Musnadu, Al-Hakim ya kawo shi a Mustadrak, Ibn Hibban ya kawo shi a sahihin shi. Abin da yake cewa an Abi Malik sannan shi Albani ya inganta hadisin. Yace an Abi Malik al-Ash'ari. abi malikin al'ash'ari radiyallahu anhu daga ya ka samu hadisin cewa fa zakara hadisa yana ba da wani labari ne ila an kana har inda ya ce thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lamma qaba salatahu lokacin da ya gama sallar shi bala alaina sai ya fuskanto mu bi wajhihi da fuskar shi fa kale ce ya ayyuhan nas ya ku mutane isma'u wa aqilu ku ji kuma ku hankalta wa alamu ku yi sani anna lillahi azza wa jalla ibadan Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu bayi laisu bi anbiya a wala shuhada'a waɗannan bayin ba annabawa bane ba shahide ba ya gafi tsohon nabiyu amma annabawa kansu suna sha'awar su wa shuhada shahide ma suna sha'awar su ala manazilihim wa qurbihim min Allah saboda matsayin su da kusancin su da Allah amma su ba annabawa ba ba sahabbai ba amma ga annabawa da shahidai suna kuɗayi ina ma su ne a inda suke in ji annabi Muhammadu wannan da a wani littafi aka samu ba hadisi ba da an shiga uku hadisin nan da malam albani ya waiwaye shi da kalma ɗaya da zai lalata shi to da an shiga uku to malam albani ma sai ta ya inganta shi bai da laifi hadisin ya biya biya biyan da zai dan lalata shi bai samu hanya ba wasu mutane ba annabawa la su bi anbiya a wala shuhada ba annabawa ba ba shahidai ba amma matsayinsu da kusancinsu da Allah ya sa annabawa da shahidai ma suke tamannin ina ma su ne a wannan wurin ko fajasa rajulun min al-a'rabi sai wani mutumin ƙauye daga cikin larabawa ya zo ya durkusa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam min qasiyatin nasu daga can ma ya taho neza amma ya shigo wa alwabi ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah nasun min الذين ليسوا بأنبياء ولا شهداء ليغلبهم أنبياء وشهداء يا رسول الله كدي mana ƙarin bayani wasu mutane a ce ba annabawa ba ba shahidai ba amma su je lahira Allah ya ba su wani matsayin wai da annabawa da shahidai ne suke burin ina ma suke da wannan matsayin ya rasulullah ka mana bayanin wannan mutanen so da haka an ithum lana ai hallihim lana ya'ani sifhum lana shakkilhum lana duka cikin wannan lafuzan ba nawa bane duka lafuzan rawin hadisin ne a abi malikin al'ashari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama fasarra wajahun nabiyyi sai annabi yayi aka ga fuskar shi ta sako kamar alaman murmushi a fuskar shi saboda tambayar da wannan mutumin yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aka ce bi su'alil arabi da tambayar wannan mutumin yace sa fuskar annabi ta sako aka ga far'a da tare da shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسي هم ناس من أبناء الناس ونوازع القبائل لم تسل بينهم أرحام متقاربة تهابوا في الله وتسافوا وتسافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها ويجعل ويجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا تو محل شاهدين يفزق الناس يوم القيامة ولا يفزقون mutane a ranar za su firgita masu ba sa firgici mutumin da yake filin hisabi ana can ana mai hisabi ko ana mai hukuma ina ya ga nutsuwa amma ne wasu su wannan suna da nutsuwa ko firgici ba su da shi so da haka wannan maganar a kansu take sannan ka kawo wata magana abin haushi ya mun ciyo cewa wai hadisin annabi a kace wai shau tijani ya ce duk mutumin da ya shiga ɗariƙa ko mutum saba'in ya kashe in dai ya tuba haka fa shehu tijani faɗa ce in dai ya tuba zai shiga aljanna sai ka kama faɗa ce to kaji yanzu kawai shi kenan sai a zo sai a ce ce a rika buge mutane kenan dan za a je a tuba tuban kake istihza'i to wannan sai ya tabbatar akwai wani hadisi na Bukhari da Muslim wanda wannan hadisin a Abu Sa'id al-Khudri ya rawaice shi ya tona ma asiri shi shehu tijani ya ma ce mutum 70 ko mutum 70 a kashe hadisin wannan kowa ya san shi har jahili ma ba sai malam ba shine hadisin wannan na mutumin da ya kashe mutane 99 shahararren hadisi ne mai laifi ne mai kashe mutane kashe mutum 99 sai ya je ya samu wani malami lokacin da karaya ta zo masa a cikin zuciya ya fara tunanin ya kamata ya tuba sai ya je ya samu wani malami wani malami mai kama da asalin sunna ya ce masa malam mutane na kashe 99 99 amma gaskiya yanzu tuba nake nema shin yanzu ta iya yi wa Allah ya fi mun shiga aljanna malamin nan mai kama da asalin sunna wanda yake takure rahama Allah yace kai ka kashe mutum 99 kuma ka ce wai zaka tuba Allah ya amshe ka ai ba zai yiwu ba yace ba zai yiwu ma ne yace wallahi ba sai ba tsana dari da shi sai kashe shi aka to tunda an ce ko ko ya tuba Allah ba zai azaba ya yi da shi an shi mana da ya kashe shi sai ya sake tambaya ce akwai wani malami na Allah kuma a garin nan sai aka ce ai malami na Allah na gaske to akwai malam wani sai je ya samu malam wani su gafata malam zunubi ne mai girma shi ne nake tunani yanzu na karaya ina neman Allah ya fi mun malam ya ce menene kai zunubi sai malamin ya ce sai wannan mutum ya ce wallahi mutane na kashe a karawar har mutum ɗari kuma kisan gangan amma yanzu wallahi tuba ta zo mini karaya ta zo min a zuciya so da ka gafarta malam Allah zai iya yafi mun sai a'a wa yake ta koyi rahama Allah ai rahama Allah yalwa gare ta lallai in ka tuba Allah zai yafi ma amma ka tafi gari kaza akwai mutanen kirki a garin ka je kai tare da su in kai tare da su ka ji abinda nake so me yasa malam bai bashi kalmar tuba a nan take ba sai ya tura shi ce akwai wasu mutanen kirki tare da su Allah zai sa ya bi maka ka tafi wannan harbin bas ya yi fatawa akan hadisin nan harbin bas da mutumin nan ya tafi a hanya da niyyar zai je ya haɗu da waɗannan mutanen ya tuba sai ya mutu a hanya mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba suna ce ai bai je gurin mutanen ba so da haka namu ne yanzu mala'ikun rahama suka ce ai bai je gurin ai akan hanya yake so da haka tunda niyyar shi ta zuwa gurin mutanen ne tuni Allah ya riga ya cika mai suka yi gardama sai Allah ya ce to su auna da inda ya baro da inda za shi ina ya fi kusa inda ya fi kusa a kai shi idan garin da ya baro ya fi kusa to mala'ikun azaba su ja in inda Allah Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi aunawa nan shi mutanen kirki amma sai Allah ya sa gari ne matso kusa da aka auna sai aka ga daidai da kirji haka shine abin da yayi rinjaye akan yayi fada bangaren mutanen kirki sai Allah ya ce malaikun rahama su dauka yanzu wannan hadisin da kai da kake cewa in mutum ya kashe mutane saba'in ko ya tuba Allah ba zai ansa ba da shehu tijjani da yake cewa ai ko saba'in ya kashe in ya tuba Allah zai ansa wanne ne yake da'awa zuwa ga sunna wanne ne yake da'awa zuwa ga kwakwalwa da hankali aunawa ne kai kai matsayin ka ɗaya da wancan rahibin wanda aka wa tambayar farko na tabbata kai ma da kai ya isi wallahi ya batsa da ya batsa da da kai saboda ganganci da irin wannan so wannan akan maganar a ƙaryen da ake cewa wai wala tattakil wa man bi hadi muhammadin wa fa kullu muyassaru lima fi sahifati a cewa imam a, a sheikh ahmad al-yashi suka riji ne faɗa wannan ƙarya ce gane shi a jawahirul ma'ani kuma karatutukan za su biyo baya insha Allah za mu yi karatu a wannan littafi kai mai nema al-ifadatul ahmadiyya ka dauko wani abu je ka dauko al-ifadatul ahmadiyya ahlan wa sahlan ka hada da limamu ka hada da jawahirul ma'ani duk muna da masadir din kuma muna da amsar da za mu baka sai abu na ƙarshe wannan duka raddin kai nawa yanzu ne zan yi na taƙiyar dinin hilali taƙiyar dinin hilali a cikin zancen da yake zan baka ya ce malamin da shi ne wanda ya fi kowa ilimi a fas wanda kuma shi ne ya ɗora shi akan hujjar da ta nuna mai ɗarikar tijjaniya ba gaskiya ba ce amma in ji take dinin da ya ga sufofin shi na farko da ya je ya iske shi da nasaru lokacin da ya je ɗalibin ilimi ya je su tattauna amma ya ce a nasaru ne muna tare da nasaru ya yi haƙuri lokacin da na bashi ya wuce yanzu ina da lokaci da nasaru ya tafi ya dawo bayan la'asar abin da ba mu sani ba shine ina malamin nan mai mai mai mai ilimi wanda ya fi kowa ilimi a fas ya je ya yi la'asar ko ya yi azhar mu aje wannan muhtamal ne ta iya ya fita ya bar su ko suna tare ya yi sallan shi sun ci gaba da mitin mu aje wannan sifar shi ta biyu amma dai na farko dai yana tattaunawa da nasaru wato aminin nasaru ne mutanen faransa turawan faransa ɗaya kenan ko na biyu ta ƙi a dinin hilali ko sai ce da na je na zauna gidan malam wai ka ji gidan malam abokan shi suka zo daga cikin abokan shi akwai wani shehi sunan shi Sheikh Abdul Salam As-Sargini akwai Sheikh Al-Mahdi Al-Alawi duk shehunne ne duk da kai ka ce ka dan yi buzun buzun anan shi ta ki dini lelali ya tabbatar shehunne ne kai kuma ka ce a ai ta iya yiwa abokan karatun malam ne shi ya zama malam su kuma suna abokan da suka zo shehanne ne littafi aka dauka na Qur'ani ana karantawa Sahih Bukhari aka dauka ana yi wata fatawa ta ilimi aka kawo yace suna zowa kawai sai aka kama lido wai malamai a gidan malam amma in suka zo firar dare ba abinda suke sai lido wannan shine aikin su kenan su yan dara malam kartagin yan dara amma malami dan dara kartagin yan dara yan lido wanda malaman musulunci suka ce yan lido in suna wasan su na lido ko karta ko dara ko sallama in ka zo karta musu sallama akan irin wannan mutanen ma bid'a ne ni na faɗa nassi ne na malamin fiqh amma jagoran yan ludo yan dare wanda malamai suka ce sallama ma a musu sallama ma haramun ne wai shine wanda zai iya zuwa ya gano dariƙar tijaniya ba kyau ɗaya kenan na biyu da aka gama lido din ya kamata a ce to da suka gama lido kuma sai suka tuba zuwa ga Allah suka dauko Qur'ani suke kar- karanta a'a sai suka fada cin mutuncin mutane da gulma wato dabar malamin da yake son ya nuna shehu tijjani yana bisa kuskure ita ce dabar lido dabar gulma da mutane da aibanta bari ai wannan taqiyuddin al-hilali ya tabbatar ka karanta mana yau malam a gidan shi abokan shi tun sun taru manyan shehunne amma ba ba manyan shehunne bane na Qur'ani ko na ilimi manyan shehunne ne na dara bido sannan manyan shehunne ne na gurma da aibata mutane waɗannan mutanen daman lalle dole su sai sun zanci shehu tijjani dole domin shehu radiyallahu anhu shehu Ibrahim ya faɗa dama ya ce Allah ya raba shi da irin waɗannan mutanen nafa anniyal ashrara faha wa saqa li rijalatuka ni mutanen duk da gani tare da ni rijalatuka ne masu zikirin Allah ne kullum amma al ashrar jagoran yan dara kartagin yan lido shugaban dabar gulma da aibata mutane waɗannan kam ashrare ne daman dole su su zage ni dan Allah ya raba ni da su na fa'aniyar ashrara taha wa saqa li rijalatuka so wannan shine abin da nake so ka kula sai ka kawo maganan wai yan wai yana ba da labarin wai wasu mutane ɗin isawiya suna taro suna cin ɗanyen nama to wannan da taqiyyud dainil hilali adali ne sai a ɗauki zancen shi sai a yi hukunci a kai amma ya tabbata ba adali ba dan za mu kawo tadlisin shi da kuma rikirkita da nusus dan ya cimma wata manufa da ya a cikin littafin waɗanda wannan zai tabbatar mana ka ɗauko iliminka na ƙa'idar ilimin hadisi, sai ka auna mana menene matsayin malamin da aka kama yana bubbirkita nassi don ya ci don ya cimma wata manufa tashi. So wannan kenan sai ka kawo maganan wai wai yan ɗarikar kattaniya suna wani majalisi da sauransu wannan abin da ya shafi su ne yan kattaniya ba tijariya kake magana ba so amma dai ina so in faɗa maka a cikin kowaɗanne irin mutane akwai na kirki akwai a sharare wannan kamar yadda kai ma ka tabbatar tun da kayi kira ga mutanenku da kake ji a halin sunna ya kamata lalle su zama masu kyakkyawar ɗabi'a masu kaza masu kaza da sauransu so wannan dai shine a takaice maganan mu da kai a yau a